عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga da karatunmu insha Allah kan darasinmu na asifa bi tarihi gugul mustafa wa wadana an kabi zirak allazi aqada zaharak wa qila ma'anahu alam yadhhir qalbaka ta'ala qala waswasa wa wadana an kabi zirak allazi aqada zaharak qila ma talafa min zambika ani qabla nubuwati sai ce hasan yace a wani kawai suka ce ma'anan alam nashrah laka sadraka dinnan ma'ana mun tsarkake zuciyarka ba za ta karbi waswasi ba Allah tabaraka ta'ala ya ce na na sauke maka duk wani nauyi nauyi da kake ji wanda da yake nawaye bayan ka sai wasu suka ce abin da ya gabata na kuskuren ka kafin annabta wakila wasu kuma suka ce arada sikar ayyamin jahiliyati nauye nauye na ranakun zamanin jahiliya su ake nufi ba wai laifi tsakanin Allah da Annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da laifi tsakanin sa da Allah wakila wasu kuma suka ce arada ma asqala zahara min ar-risalati hatta ballagha Allah yana nufin abin da ya nauyayi bayan manzala sallallahu na aika da Allah ya aike shi to yana jin nauyin wannan aikar sai ya isar da ita ya isar wa halitta sannan shi kenan nauyin ya sauka haka mawardiyu haka ya haka ita wannan da sulamiyu wakila suka suka ce a sam naka walau la zalika la asqara fi zunubu zaharaka suka suka ce ai Allah ya ce na kiyaye ka ne ba ka laifin ba don haka ba da ban kiyaye ba da sai zunubai su yi yawa su nauyaya maka bayan ka shi kuma haka samra kandi ya ya haka ito wa rafa'na laka zikraka qala ya ibnu adama bin nubuwati wa qila idza zukirtu zukirtu zukirta ma fi qawl la ilaha illa allah muhammad rasulullah wa qila fil azani wal iqamati ya ibnu adama shi kuma inda ya fasara ya ce na daukaka maka ambatonka allah ya shawara fa'ana laka zikraka na daukaka ambatonka to sai ya ce annabta shi ne daukaka ambaton manzo allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ce idan aka ambace ni in ji allah ya ce idan aka ambace ni a ambace ka tare da ni duk wanda ya ce la ilaha illa allah dole ya faɗi muhammad rasulullahi kaga duk inda aka ambaci Allah za a ambaci manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wasu ko suka ce a cikin kiran sallah da iqama ne duk inda za a yi kiran sallah dole in aka faɗi ashhadu an la ilaha illallah dole a faɗi ashhadu anna muhammadar rasulullahi haka ma iqama qala al faqih al qadi abul fadli hadha taqrirun min Allah jalla ismuhu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala azim ni'amihi ladayhi wa sharif manzilatihi indahu wa karamatihi alayhi بأن شرح قلبه للإيمان والهداية ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة ورفع ثقل أمور الجاهلية عليه وبنغده لسيرها وما كان عليه بظهور دينه على الدين كله وحتى أنه أهدت أعباء الرسالة والنبوة التبليغ للناس ما نزل إليه وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه ما اسمه اسمه القالي الفقيه القالي ما littafi kenan abul falle ya ce wannan tabbatarwa ne daga Allah wanda girmansa ya buwaya ko sunansa ya buwaya ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama akan girman ni'imomin da Allah ya yi masa da ɗaukakar darajar manzala sallama a wajensa da kuma karamci da Allah ya yi masa cewa Allah ya cika zuciyarsa da imani da shari'a kuma Allah ya yalwata zuciyar saboda ta karbi ilimi ta karbi annabta kuma Allah ya ɗauke masa nauye-nauye na al'amuran jahiliya a gare shi Allah ya iyar da shi baya son al'amari na jahiliya da kuma abinda jahiliya suke kai duk manzo Allah sallallahu baya so haka kuma Allah ya rinjayar da addinin sa kan kowane addini Allah ya sauke masa wasu nauye-nauye na manzanci da annabta har ya isar wa mutane abinda Allah ya saukar musu da ɗaukaka darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girman matsayinsa wajen Allah da girman martabar annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗaukaka ambatonsa da hada sunan Allah da sunan annabi kamar yadda muka faɗa a cikin kalmatar shahada a cikin kiran sallah a cikin iqama qala qatada rafa Allah ta'ala zikrahu fi dunya wal akhirati falaysa qadibun wala mutashahhidun wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammad rasulullah qatada yace Allah ya ɗaukaka ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da lahira ba wanda zai huduba ko wanda zai karanta tahiyya ko wanda zai sallah dole sai ya faɗi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammad rasulullah haka ba mai shiga musulunci abu sai warawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala atani jibril alaihi salam fa qala inna rabbi wa rabbaka yaqulu tadri kayfa rafa'tu dhikraka qultu allah wa rasuluhu alam qala idza dhukirtu dhukirta mai abu sa'id al-khudri ya rawaito hadisi shi wannan abu sa'id al-khudri sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin sa ne annabi yace duk inda mutum yake idan lokacin sallah ya same shi ko ba a masallaci ba in yana so zai iya kira sallah manzo Allah sallama ya ce masa naga kana son kiwo kana son bin jeji in lokacin sallah yayi ka daga muryar ka kai kiran sallah duk abin da ya ji ka mutum ne ko aljani ne ko wani abu ne sai yayi maka shaida ranar tashin kiyama cewa a waje kaza ka tsaya ka kiran sallah to shi wannan Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Jibrilu ya zo mini alaihi salam sai ce ubangiji na shine ubangijinka yana cewa ka san yadda na ɗaukaka ambatonka manzo Allah sallama ce a Allah da annabinsa su suka sani kala sai jibril ya ce a Allah ya ce idan aka ambace ni za a ambace ka shine ɗaukaka daraja eh ambaton annabin kenan qalam na da'i ja'altu tamamal imani bi zikrika ma'i ibnu da'in kuma yace Allah ya ce na sanya cikan imani a ambace ka tare da ni sannan mutum ya zama imani sai ya cika wa qala aidan har yanzu dai ibnu da'ili yace ja'altu ka zikran min zikri faman zakaraka zakarani Allah tabaraka ta'ala yace na sanya ambatonka daga ambatona idan aka ambace ka to an ambace ni mana idan ka ambaci manzo Allah sallama to ka ambace Allah wa qala Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq la yadhkuruka ahadun bir risalati illa zakarani bir rububiyyati shi kuma Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq yace duk wanda ya ambace ka da manzanci to ni kuma sai ya ambace ni da da Allah ta in ji Allah ma'ana duk inda zaka ce Muhammad Rasulullah zaka ce la ilaha illallah duk inda kace la ilaha illallah zaka ce Muhammad Rasulullah wa jara ba'dhum fi zalika ila maqami shafa'ati wasu ko suka ce daukaka daraja ambaton annabin da Allah yayi cewa Allah ya baki matsayi na ceto shi kadai ne zai fara ceton halitta wa min zikrihi ma'ahu ta'ala qaran da'atahu bi da'atihi wa ismuhu bi ismihi wa qala ta'ala wa ati'u Allah wa rasula wa qala wa aminu billahi wa rasulihi فجمع بينهما بواو العرف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم shi kuma wasu kuma suka ce an Allah tabaraka ta'ala ambaton Allah tare da annabi shine idan ka bi annabi ka bi Allah idan ka ambaci sunan manzo Allah sallama sunansa Muhammadu to ka ambaci sunan Allah Muhammadu Allah tabaraka ta'ala ce ku bi Allah da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hada su da wawi na adafi yace billahi wa rasulihi nan kuma wa adiyullah wa rasula wanda take nuna tarayya saboda haka ba wanda zai halatta cikin halitta wannan magana ba ba wanda za a dangana ita ta halatta a haƙƙinsa in ba haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda in ka kawo wa adiyullah zaka ce wa rasula kawai ba sai ka tashi kawo adiyu ba kuma aminu billahi zaka ce wa rasulihi ga hadisi حدثنا الشيخ أبو علي الحسين بن محمد الجياني الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على ثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن دافة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الوليد الديالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان آه وانا حديثي ما فيما للتابي القالي آه القالي اياس يسي الشيخ ابو علي الحسين بن محمد الجياني سيبا محديث يكان كمان حديث الحافظ amma a cikin abin da ya mini ijaba in ji domin shi hadisi yana da wasu hanyoyi misali ya halatta mutum idan malamin hadisi ne domin shehi suke cewa na hadisi idan shehin hadisi ne ya halatta ya ce maka na yi maka ijazar hadisin wane da wane da wane shikenan sai ka je ka karanta in ka karanta dama kan ijaza kake ma'ana an hal an an maka izinin sa kenan yace to yayi mini ijazar wannan hadisin kuma sai na karanta shi akan malamai amintattu anhu daga gare shi wanda su malaman a wajensa suka karanta ni kuma sai na karanta a wajensu shi abu al-husayn ibn muhammad yace abu umar annamari shi ya ba mu hadisin shi kuma yace abu muhammad ibn abdul mu'min shi ya ba mu hadisin shi kuma yace abu bakar ibn dasan ya ba mu hadisin shi kuma yace abu dawuda sijzi ne ya ba mu hadisin shi kuma yace abu walid da alisi ne ya ba mu hadisin yace shi ubatu ne ya ba mu hadisi shi kuma shi ubatu ya karba daga mansur mansur ya karba daga abdullahi ibn farid abdullahi ibn farid ya karba daga huzaifa huzaifatul yamani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yarda shi kuma ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar ɗayan ku yace e in Allah ya ga dama wane ma ya ga dama ba a faɗin haka sai dai kace in Allah ya ga dama sai kace sannan wane kuma shi kuma in ya sa hannu to amma ba a cewa in Allah ya ga dama a ce wa a dora wane kawai ba za a ce sannan sai an kawo sannan قال الخطابي أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه واختارها بثم التي هي للنسج والتراكي بخلاف الواو التي للاشتراك duk wanda saboda nuna mana wancan daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah da kansa da ya kawo sunansa bai kawo summa ba sai ya kawo wari tsakaninsa da annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ba za ka ce ka kawo mashi'ar Allah da mashi'ar wani ka kawo wari ka hada ba a sai dai ka kawo summa ma'ana ya nuna maka akwai rata tsakani akwai jinkiri akwai kuma rata shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadabi yace annabi ya shiryar da mutane zuwa ga ladabi kada a cikin gabatar da mashiyar Allah tukuna in za ka faɗa ka fara cewa in Allah ya so ya ga dama ka gabatar da shi akan mashiyar wani sannan kuma sai ka kawo summa mana wanda zai nuna maka abin a jere kuma amma akwai akwai jinkiri tsakani amma wari da Allah ya kawo shi wannan kaman tarayya ne kaman in kai wato imani da Allah da imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a hada suke bin Allah da bin manzo Allah sallama a hade suke ba za a ce in an bi Allah sannan daga baya bi annabi ba a Allah bai faɗi haka ba sai ya hada wa misluhu al hadith al akhar wani hadisi ma anna qadiban kharaba inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala man yudi Allah wa rasulahu faqad rashada wa man yasihima fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam fi khadibul qawmi anta qum aw qala izhab قال أبو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية wannan yace wani hadisi kuma wani mai huduba ne yana huduba gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo Allah sai yace duk wanda ya bi Allah da manzonsa ya shirya sai yace wanda ya saba musu sai ya tsaya a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai mai huduba mutane kai mummunan mai huduba irin ka haka ake huduba tashi ko kuma tafi abu sulaiman ya ce abin da ya sa wai yaƙi kada a haɗa sunayen guda biyu da harafi na kinaya saboda kada ya zama sun daidaita wani kuma ya ce a ba shi ake nufi ba wa zahaba ghayruhu ila annahu innama kariha lahu al-wuquf ala ba'ihima tsayawa da yayi ce wanda ya saba musu sai ya tsaya a wajen bai karasa ba to shine manzo Allah ya hana ce ta wanda ya saba musu kawai kuma in kace wanda ya bi Allah da annabi ya shiriya sai kace wanda ya saba musu sai ka tsaya haka wanda ya sa musu ma shirya kenan ma'ana to shi shine abin da annabi ya hana wa qawla bi sulaiman asahu wanda yake fadin farko shi yafi inganta kada hada ya nuna tarayya ta zama daya wancan Allah ne yace abi Allah da annabi kawai tunda ayar Qur'ani dole a faɗe ta yanda Allah ya faɗa amma in wani ne zai faɗa to shi kuma sai ya ya kawo yanda kada ya zama ya je ya ya faɗi daidai yanda Allah ya faɗa sai dai in Qur'ani yake karantawa لما روي في الحديث الصحيح أنه قال سبب حديث da aka rawaita ingantacce manzo Allah a cikin wannan mai huduban ya ce wa man yasihi ma faqarin gawa wanda ya saba musu ya bata to wala mai zikr al-wuquf ala yasihi ma bai ambaci cewa a tsaya akan saba musu din a kawai abinda idan mai huduba ne to ba wannan kalmar ba haka zai zo da wannan wannan wannan tsarin ba a in ma zai zai hudubarsa to tunda na Allah ne yake cewa man yudi Allah war rasula ko wadi Allah war rasula amma in wani ne to shi ba haka zai yi ba shi sai dai ya kawo wata kalma wata jumla wanda za ta fahimtar da bin Allah da annabi amma ba iri yadda Allah ya koro ba ومن وغير سلف المفسرون قد yake masu fassara sun kawo fassarori iri iri wa ashabul maani da mutane masu balaga fi qauli ta'ala fadin Allah ta'ala da yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi hal yusalluna rajatun 'ala Allah ta'ala wal mala'ikati amla fa ajazahu ba'duhum wa manahu akharuna ليلة تشريك وقصد الضمير بالملائكة وقدر الآية إن الله يصلي وملائكته يصلون يشي ما فسر فسر القرآن da masu balaga mana ilimin ma'ani na balaga sun yi magana akan ayar Allah da ya ce Allah da mala'ikunsa suna wa annabi salati to cewa suna wa annabi salati din nan yusalluna innan kam yana komawa kan Allah Allah da mala'iku suna salati zai iya zai halatta a hada ko kuma ba zai halatta a hada ba in ba zai in zai halatta a hada shikenan in ba zai halatta ba wasu suka ce ya halatta za a iya cewa Allah da mala'iku suna wa annabi salati ko kuma a ba haka za a ce ba sai a ce Allah yana wa annabi salati haka suka kaddara aya mala'iku kuma suna salati saboda salatin Allah daban ba irin na mala'iku bane salatin Allah daban salatin mala'iku daban saboda kaga ba za a hada a ce Allah da mala'iku ba sai a ce Allah yana wa annabi salati mala'iku ma suna wa annabi salati mana Allah yana irin nasa su kuma mala'iku suna irin nasu faqar ruya an umar radiyallahu anhu annahu qala min fadilatika inda Allah an jara da'ataka da'atahu فقال تعالى من يدي الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله الآيتين an rawaito daga sai na umar Allah kara masa yarda ya ce yana daga cikin darajar ta rasulullahi darajar da Allah ya yi maka Allah ya ce bin ka shine bin Allah shine sai ya karanta wannan aya wanda ya bi wannan manzo ya bi Allah kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce idan kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku wayannan ayoyi guda biyu sai na umar ya kawo wa rubi an rawaito annahu lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu inna muhammada yuridu an nattakhidhahu hananan kama takhadhat an-nasara isa fa anzala allah ta'ala qul adu allaha war rasula fa qara da'atahu bida'ati ragman lahum wasu kuma an rawaito cewa yayin da Allah ya saukar da wannan aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah ku bi ni Allah ya so ku sai kafirai suka ce Muhammadu yana so shi mu mai da shi Allah kamar yadda Nasara suka mai da Annabi Isa Allah sai Allah ya ce to ko kuna so ko ba ku so haka yake ku bi Allah da annabinsa sai Allah ya hada binsa da bin annabin saboda ya turmutsa hancin masu wannan tunani wa qad salafa mufassiruna fi ma'ana qawlihi ta'ala fi ummil kitabi ihdina as-siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim wa qala abu aliyah wal hasan al-basri as-siratal mustaqima huwa rasulullah صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه كقاو أنهما أبو الحسن الماوردي ماوردي yace masu fassara Qur'ani ko kuma masu eh masu fassara Qur'ani sun yi bayanai akan fadin Allah ta'ala a cikin Fatiha da yace ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar mutane nan da kai musu ni'ima Abu al yace ce da Hassan al-Basri yana suka fassara suka ce hanya madaidaiciyar ita ce manzo Allah idan Allah ya shirye ka ya shirye ka ka san annabi to ka samu hanya madaidaiciya da kuma da aka ce waɗanda kai musu ni'ima tunda an sa su da yawa annabi ake nufi da mutanen gidansa da kuma sahabbansa haka abul hasan al-mawardi ya hakaito wannan wannan fasarar wa aka makkiyu anhu ma nahawahu shi ma makkiyu ya hakaito irin wannan shi ma yace iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da annabin da iyalan gidansa da sahabbansa su ne in Allah ya shirye ka to ka bi hanyar su wa qala huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahiba Abu Bakr wa Umar wa Umar radiyallahu anhuma wasu ko suka ce annabi ake nufi sallallahu alaihi wasallam a wannan da Allah ya hada ya ce mutanen da kai musu ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abokansa guda biyu sai na Abu Bakar da sai na Umar haka wasu ko suka fasara aya wa ka Abu Laysa asabra qadiyu misluhu ana bil aliyati fi qawli ta'ala صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك حسن حسن كي فقال صدق والله ونسها أبو ليس صبر قد يا حكا إذ ونن فسرا سوى النبي دسينا أبو بكر دسينا عمر يا كربي ونن فسرا دقا أبو العالية فدين صراط الذين أنعمت عليهم wanda Allah ya yi musu ni'ima din nan hanyar wanda Allah ya musu ni'ima to sai aka gaya wa Hassan Basri cewa ga fassarar da Abu Aliya ya faɗa sai ce eh gaskiya ne yayi gaskiya kuma yayi nasiha mana ya faɗi daidai kenan har sai da ya kawo rantsuwa a ciki وهكا الماوردي ذلك في تفسير سراء الذين أنمت عليه عن عبد الرحمن بن زيد har yanzu dai mawardi ya karbo irin wannan fasara nasra allazina namta alaihim dinnan daga abdurrahman ibn zaid ko haka abu abdurrahman as-sulami an badin fi tafsir qawli ta'ala faqad samsaka bil urwati al-wuthqa annahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam har yanzu abu abdurrahman as-sulami ya karbi fassara daga wasu na wannan aya da Allah tabaraka ta'ala ya ce wanda yayi riko wanda ya jefar da gumaka yayi riko da igiya mai ƙarfi to sai sai igiya mai ƙarfi a nan da ake nufi annabi ne in dai mutu ya yi watsi da gumaka to ya yi riko da igiya mai ƙarfi mana ya riko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila al-islam wasu ko suka ce ya yi riko da musulunci ne wa qila wasu ko suka ce shahadar tauhidi ya yi riko da tauhidi ne duka da wasu suka fassara igiya mai ƙarfi annabi ne wasu suka ce igiya mai ƙarfi musulunci yake nufi wasu suka ce igiya mai ƙarfi tauhidi yake nufi wa qala salim fi qawli ta'ala wa in ta'uduni matallahi la tusuha قال نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم آه وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك متقون الايتين yace sahalu yace fadin Allah ta'ala da Allah yace idan kuka kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya iyakace su ba sai shi sahalu da yazo fassara wannan aya sai yace ni'imar Allah ita ce manzo Allah ma'ana idan kuka kididdiga ni'imomin da Allah ya yi muku da ya ba ku Muhammadu ba za ku iya iyakace su ba وقال تعالى ألا يفدع أو تعالى يسي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الآيتين أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم قال بعضهم وهو الذي صدق به وقل صدق بالتخفيف وقال غيرهم الذي صدق به المؤمنون وقيل أبو بكر وقيل علي وقيل غير هذا من الأقوال yace wannan aya da Allah ya ce wanda ya zo da gaskiya kuma wanda ya gaskata shi wa'annan su ne masu tsoron Allah to mafi yawan masu fassara suka ce wanda ya zo da gaskiya dai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wasu ko suka ce wanda ya gaskata abin da ya zo da shi ma shine annabi saboda sai ya karanta da sadaka wa sadaka bihi ba sadaka ba wasu ko suka ce wanda mu'minai suka gaskata shi wasu suka ce wanda Abubakar ya gaskata shi wasu suka ce wanda Aliyu ya gaskata shi wasu kuma suka kawo wata fassara dai ma'ana dai duk ayar da ya kawo yana so ya kawo mana tafsirin sahabbai sahabi wane me ya fassara wannan aya ko kuma tabi'ai ko kuma sauran malamai wane ya yi fassara aya kaza wane ya yi fassara sai fa yake kawo mana tafsirai daban-daban ina da kwaya cikin zantuka wa mujahidin fi qawli ta'ala ala bi zikrillah tatma'innul qulub qala bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mujahid kuma ya fassara wannan aya Allah ya ce zukata suna natsuwa da ambaton Allah sai ya ce ma'anan zukata suna natsuwa dai da samun annabi annabi ne idan ka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zuciyarka ta nazo haka kuma in ka ambaci sahabbansa sai zuciyarka ta nazo to wannan fasali shine fasali na farko sai fasali na biyu al-fasl ath-thani fi wasfihi ta'ala lahu bi shahadati wa ma yata'allaqu biha min as-sana'i wal karamati qala Allah ta'ala ya ayyuha an-nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'iznihi wa sirajan munira jama'a Allah ta'ala lahu في هذه الآية دروبا من رتب الأسرة وجملة أوصاف من المدهة فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم مبشرا لأهل داعته ونذيرا لأهل معصيته وداعيا إلى توحيده وعبادته وسراجا منيرا يهتدى به للحق yace wannan fasali na biyu zai karantar da mu yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifaita annabinsa da cewa shi dinnan mai shaida ne zai wa mutane shaida a lahira kenan da kuma abin da yake rataya da wannan na yabo da Allah ya yabi annabinsa a cikin wannan da girmamawa da Allah ya girmama annabinsa sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ce ya kai wannan annabi na aiko ka ka zama mai shaida ga mutane ka zama mai albishir ga muminai ka zama mai gargadi ga kafirai to wannan Allah ya tara dangogi daban-daban na martabobi na zabi a cikin wannan aya Allah ya ce masa shahidu ya ce masa mubashiru ya ce ya ce masa naziru sannan Allah ya hada jumla na sifofi na yabo na yabo sai ya sanya shi mai shaida ne zai wa al'ummarsa shaida da kansa shi zai wa al'ummarsa shaida cewa ya isar musu da sako wannan kususiyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kace banke shi shine zai zai ce na isar da sako Allah ya ce shi ya an an gama kuma manzo Allah sallama mai albishir ne ga wanda suka bi shi mai gargadi ne ga wanda suka saba masa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa ga kadaita Allah da bautawa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitila ce mai haske in ji Allah wanda da shi ake shiriya a gane gaskiya a gane Allah تبارك وتعالى نعم حدثنا حدثنا الشيخ أبو محمد آه آه حدثنا الشيخ أبو محمد بن الثابت حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القاذفي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن علاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يسوى بسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر ولا يكبره الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويقطع به أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا آه wannan hadisi dogo za mu dakata nan sai darasinmu na gaba sai mu fara da fassara wannan hadisin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited da dauki nan kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Don Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب